أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه التابعين للمنهج إلى يوم الدين الحمد لله za mu ci gaba da karatun kaukabu sadi ina aka kwana to bismillah ar-rahman ar-rahim mas'alatu ga wata mas'ala حدوث موضوعاتنا للكشف عن الرميل من عظيم اللطف وهي من المثال والإشارة أشد في إبادة ويسرة وهي كما سرها أهل الشان ألفاظنا المفيدة المعاني وعرفت بالنقل لا بالعقل فقد بالاستنباطه من نقل واللفظ مدلولاته قد فصلوا معنى واللفظ مفرد مستعمل ko fadlula ta yi karfar salo ma'anan walazin mufradun musamalu kakil matin fatilka kaulun mufradu aw mumalun kasul hija aw yaridu murakkaban kama marawai una bilwar ij'aluhu dalilal ma'ana wa kaunahu munasibal ma'ana fala nashruduhu wa qala abadun bala yani kafar dalalatun ilaihi wa qila bal hamilatun alaihi wa war'uhu li harijil ma'ana wa qila mutlaqan wa qila zihna وكل معنى ما له لفظ بلاء لكل محتاج إليه حسلة والموكم المتره المعنى وما تشابه الله الذي قد علم وربما يبيعه من استفاء وليس مروءا لما نزهفه إلا على الهواس لفظ شائع قد قاله الفهم ولكن نازه حدوث موروءاتنا فارد كلمو من دا muka ajiye ko aka ajiye mana lilkashfi anil ramiri don bayyana abin da ke zuciya to haka din min azimin ludufi yana daga girman ludufi da Allah ya yi mana misali kana so kai magana akan zaki da ka ce zaki wanda kake fadawa ya san me kake nufi kana so kai magana akan gida da ka ce gida ya san me kake nufi da kana so kai magana akan bishiya kace bishiya ya san me kake so kai kai nufi da kana so ka tafiya akan tafiya kace tafiya to duk wannan wani nufi ne Allah ya yi mana da a ce kana son kai magana akan tafiya ba ba wata kalma da za ta zo da ma'anar tafiyar ya za ta sai dai ka kwatantawa ko kuka ringa tsalle kana nuna ai tafiya ake ko kana so ka magana kan zaki ba magana da take ta ambaci zaki to sai dai ka zana la'alla zakin sannan ka yi ƙara bayani a kai kana so ka ce zaki ya kama akuya sai ka yi zanen zakin ka yi zanen afiyar ga kuma afiyar a bakin zaki amma sai Allah ya ba mu hanya mai sauki shi ne kawai ka ce zaki ya kama afiya shi ke nan ba sai ka yi wane ya je gari kaza ba sai ka nuna ka zana wanan ka nuna ka zana garin ka zana tafiyarsa ga garin ba kawai sai ka ce wane ya je gari kaza to wannan duk wani lutufi ne Allah ya yi mana wahaya a haka ɗin kalmomin da muke amfani da su mu faɗa mu gane a gane daga gare mu a shaddu ta fi ƙarfi min fi ifadatin a wajen fa'idantarwa wa yusu da da sauƙi min misali daga a ce sai ka yi misali wani isharati ko sai ka nuna yawa yanzu kalmar zaki ta fi sauƙi ta fi fa'idantarwa fiye da a ce ai sai ka zana zakin ko wahaya wannan mawru'atu din kamar sarraha alushani yanda gagga malamai a wannan bangare suka yi bayani alfazuna su ne lafuzanmu al-mufidatul ma'ani da take fa'idantar da ma'anoni yasa a nan banda kamar zane banda nuni banda waninsu a daga dakka abin da yake yana da ma'ana amma ba lafazi ba ba lafazi ba to wa urifat bin naqali ana gano wannan ne ta fuskar cirowa gano ta daga cirowa ne ko dai ta fuskar tawaturi kamar kalmar sama'u wal ardu ko misali ta kalmar ahadi kamar cewa qur'u yana zuwa dan haira ko dan tsarki ko kuma ta fuskar hankali ya kokari ya gano ta fuskar cirowa eh kamar cewa jam'in da aka yi ta'arifinsa da alfu yana daukar umumi eh domin hankali zai gano wannan ta daga abin da aka ciro na cewa irin wannan jam'in ya yi a istisna'i shi ko yadda nan gaba zai zo al istisna'u mi'yarul ulumi istisna'i shine alama cewa an samu umumi in ba a samu umuru biyu shi za a isa sani misali innal insani da fi hud da aka ce illa lazina amanu ai dole za a gano cewa insani din nan yana nufin din mutum magana ce akan dukkan mutane a shi yasa aka waro aka ce illa lazina amanu ko kace ja'a nidullah illa ahmad ɗalibai sun zo min sai ahmad wanda yake ɗalibi shi bai zo ba kaga ashe dan kalmar tullabu ta haɗa duk ɗaliban a shi ya sa to irin wannan hankali ne ke kaiwa ga istinbadin haka amma ta daga cirowa ta daga cirowa to bal labil akali fakat ba wai ta fuskar hankali kadai ba bal istinbadihi min naqali bal sai dai a ce hankalin ya gano ta fuskar curowa kamar wannan misalin da aka faɗa a baya wal lafzu shi lafazi madlulatihi karfassalu malamai sun yi bayani akan irin abin da yake shiryarwa irin abin da yake shiryarwa a ma'ana ta fuskar ma'ana cewa ko dai ya zama ma'ana ce wadda take juz'iyya ko wadda take kulliya akwai am ko juz'i ko ma'ana da take juz'i ko juz'iya ko kulliya misali in an ce zaidu zaidu ko aka ce ibrahim mai suna zaidu kadai shine zaidu wanda ba sunansa zaidu ba ai ba zaidu bane shi ko mai suna ibrahim shine kadai ibrahim amma wanda ba sunansa ibrahim ba ai ba ibrahim ba amma misalin an ce al'insa to wani mutum ne ba insani ba ba mutumin da ba insani ba shi yasa kamar zaidu kamar duk sunaye na mutane ɗaiɗaiwa wannan juz'i amma abu ne wanda yake juz'i amma kamar suna wanda ya haɗa kowanne irin a cikinsa to wannan sai a ce kulli amma al'insani ɗin kulli ne amma kamar zaidu wannan jiki ne ko aka ce alƙura garuruwa ya haɗa kowane gari ya haɗa kowane gari amma in aka ce aka ambaci garin kamar aka ce basara ko aka ce kofa to basara ita ce kaɗai basara kofa ita kaɗai ce kofa shi yasa alƙura ko alƙarya alƙaryatu juz'i ɗan kulli ne amma an ce albasaratu to wani ya zama juz'i a walafsun akan sami lafazi mufradun wanda yake guda ɗaya musta'amalu shi lafazi akwai wanda ba musta'amali ba akwai wanda yake musta'amali lafazi wanda ba musta'amali ba kamar daizu makalubin zaidu lafazi wanda yake musta'amali kamar zaidu to shi wannan ta ya zama mufradi ne ka kilmatin kamar kalma daya zai da kawai lafazi ne mufradi ko musta'amali ko kama lafazi ne mufradi musta'amali ko min lafazi ne mufradi musta'amali ka tilka kaulin mufradu shi yasa ita kalma magana ce wadda take guda daya magana ce wadda take da ma'ana guda daya ba wai ma'ana cikakkiya ba bata zama jumla ba aw muhammadu ko kuma ya zamo a'a ma'ana ce wadda take mummala wato bai da ma'ana tabbatacciya kasbil hija kamar misali sunayen da ake kira haruffa kamar shim shim mai ruwa ƙaho da sauransu kaga wannan muhammali ne aw yaridu murakkaba wani wakacin kuma yakan zo murakkabi ya zama jumla kenan kamar mara kamar yadda aka faɗa a baya wayu unabil war'i ja'alhu dalilal ma'ana abinda ake nufi da waru da aka ce kalma wadda take mauru'a ana nufin sanya wannan kalmar ta zamo ta shiryar akan wannan ma'anar da ita kalmar take shiryarwa a kai to wannan shi ake kira alwaru misali kalmar asadu a ce tana shiryarwa akan zaki wannan shine waru ko kalmar kwama saboda da shirarwa bisa ya tsaya a wakacin da ya huce to wannan shine waru wa kaunahu munasiban ma'ana fala da shurduhu mu ahlus sunnati da da yawa daga malamai sun ce ba sharadi bane tsakanin lafazi da ma'anarsa a samu wata dangantaka an fahimta ba lalle bane ba sharadi bane tsakanin lafazi da ma'anarsa a samu dangantaka wajen mafi yawan malamai wa ƙara abbadun bala amma akwai wani malami mai suna abbadu daga mutazilawa da ya ce a ai koyaushe lafazi da ma'anarsa suna da dangantaka so da mafiya malamai suka ce misali daga kalma asalu in ba da kan ajiye kalmar ga wannan ma'anar ba daga ita kanta shi kansa lafazin ba wani abu da ya kama da zaki ko daga kalmar zuwa ba abin da ya kama da ita kura ko daga kalmar baitu ba wani abu da ya kama da zaki illa dai iyaka an ajiye asalu don ya nuna zaki an ajiye zibu don kalmar ta nuna kura an ajiye baitu don ya nuna daji amma shi abadi ya ce ai duk wata kalma tsakaninta da ma'anarta akwai munasara har ma ana faɗa cewa akwai sanda ya ce shi a faɗa masa ko harshen da baya ji ne in an faɗa kalmar to zai faɗi cewa wannan kalmar lalle abinda ake kira da haka ga irin yadda abin ya haka faɗa masa ya ce wannan kalmar tana da tsauri abinda take nuna wani abu ne mai to irin wannan ne amma dai mafi yau malamai sun ce wannan ba lalle ba ne ya ni ka faɗa zanatun ilai yana nufin shiryarwa ta shiryar gare shi ba sai a kalmar an samu wani abu da zai nuna ba wakila balhamilatu alai wasu suka ce a tana ɗorawa a kai shiryarwa tana ɗorawa a kan daman a gano lafazi wawar uhu shi kowane lafazi da aka ba shi ma'ana to an ajiye wannan ne lihar ziyin ma'ana ga ma'anar da take a waje ba wai wadda take a zuciya ba yanzu ko a hankali ba yanzu misali akwai asadu zaki a zuciyarka za ka iya kawo surar zaki a zuciyarka amma akwai asadu a hakikan asadin gashi a waje to shi kalmar asadu da aka ajiye ga zaki an ajiye ne ga asadin na waje ba wai na zuciyarka da zuciyarka take kwatantawa ba shi yasa a gane a nan akwai zantuka uku akwai wannan kauli wanda shi ya fi rinjaye cewa da kowace kalma an ajiye ta ne don ta ba da ma'anar da take bayarwa ma'anar a waje ba wai a cikin hankali ba yau ba wai a cikin hankali ba wakila mutlaka wasu ka ce kauli na biyu shine cewa kalmar an ajiye ta don ta ba da ma'anar ta waje da kuma ma'anar ta hankali yauwa kalmar asadu a bisa wannan kaulin tana nuna zaki wanda zuciyarka take kwatantowa tana nuna zaki kuma wanda yake gashi wanda a iya hangensa a iya da idanu a iya jifansa a iya harbinsa ko a iya wani abakansa wakila zina kauli na uku shine cewa ita kalma in ajiye to tana shiryar da akan ma'anar da take shiryarwa ne a yanda ma'anar take a hankali ba wai a waje ba ko yadda wannan abin yake a hankali ba a waje ba wa kullu ma'anan ma lahu ba dole bane duk ma'ana a ce tana da lafazi ta yi a samu ma'anar da ba ta da lafazi bala li kulli mutajin ilai hasala a gaskiya ne a iya cewa duk wata ma'ana da ake bukatarta to tana da lafazi amma ba kowace ma'ana ba ce ake bukatarta ma'anar da ake bukatarta to tana da lafazin da zai nuna ta to an gama bayani akan wannan sai kuma bayani akan yadda ita magana take zuwa dangane da shiryarwarta akan ma'ana kai tsaye walmukam magana akan ce ta kasu gida biyu a nan akwai mukam akwai mutashari yadda yake Allah ma ya faɗa mana cewa ƙur'ani kansa ya zo da fuska biyu wanda zai anzala alaikal kitaba minhu ayatun mukamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabiha to wanda yake mukamin almutarihul ma'ana shine wanda ma'anar ta fito wa ma tashabaha abin da yake mutashabihi kuwa Allahu allazi qad alima shine abin da Allah ya bar ya bar sanin sa ga kansa abinda Allah bai sanar ga wani ba to shine mutajali sai shi wa ruba ma yadluhu manistafa sai dai ko irin wannan din wanda Allah ya bar sanin sa ga kansa so da yawa akan samu Allah ya tsinkayar da shi ga wanda ya zaba daga bayi walaysa mawru'an lima'anan zihafa mutashabihi in an ce mutashabihi ba wai ana nufin an ajiye shi ga wata ma'ana boyayya ba illa alal hawasi sai ko ga wanda suke a hausawa ya ce ba haka ake nufi da mutashabihi ba lafzin sha'i ko da yake irin wannan magana ce a wadda take wato ta yadu lafazi wanda yake ya yadu bayan da za a ce an kawo shi kuma don wata ma'ana ɓoyayya wadda za ta ɓoya in ba ga hasawa ba irin yadda wasu suke da'awa gargala hulfaru wannan magana faharun dinin razi ya faɗe ta a littafinsa babba na usulu shine almahasu walakin nazo sai dai malamai da yawa sun yi jayayya da shi akan wannan magana malamai da yawa sun yi jayayya da shi akan wannan magana shi dai babban abin da ya dosa da maganar tasa shine ya kore baiwa lafuzza sanannu wata ma'ana ta daban wadda za a ce sai hassawa ne suka sani to shi ya nufi korewa kamar yanzu misali kaga da irin wannan shi'awa suke cewa a wasu kalmomin matsalan da aka amfani da su a ƙur'ani ai ana nufin wasu mutane ne sai su dinga kawo irin wannan kamar cewa inna laha ya mukumu an tasbahu bakara ita ai ba wata ake nufi da saniyar ba ai aisha ce to bakara ai kalma ce da aka ajiye ta kai ka san ma'anar ni na san ma'anar wancan ya san ma'anar wancan wanda zai ya san larabci ya san bakara to saniya ake yi to ya za a ce wai an ajiye kalmar ga aisha a ce ai saboda daman ana so ai magana ne da wasu hassawa to shi ne abinda shi razi yake so ya kore a irin nan illa iyaka wasu malaman sun yi jayayya da shi akan wannan cewa a e wani wakacin akan aje kalma ko kuma shi ɗan adam yakan samu wasu ma'anoni a tunaninsa wanda suke ɓoyayyu masu zarfi ƙwarai amma ya kasa samun lafazin da zai shirar a kai saboda wannan ma'anar ma'ana ce wadda take sabuwa to a sannan kaga sai ya zama ya bukata zuwa ya ɗau wani lafazi da zai ba shi wannan ma'ana wato don wani ya fahimci wannan ma'anar to sai ta yi ya ɗauka daga lafazin da da ake amfani da su sai ya zama ya yi amfani da su a nan wanda haka ɗin ne yake yanzu misali kalmomi da ake amfani da su a ilimai ai ta yiwu ga asalin ma'anarsu wanda kowa ya sani amma kuma aka ce bara a koma ga yadda ake amfani da su a ilimin ba lalle kowa ya sani ba sai wanda yake ma'abucin wannan ilimin yawa sai wanda yake ma'abucin wannan ilimin yanzu misali aka ce figa kaga figa akwai yadda ake amfani da kalmar figa haka a harshe gaba daya kamar a turanci amma akwai yadda matsalar a wajen masu lissafi take kiran menene figa ko kuma misali aka ce a lebo ko amal to akwai yadda ake amfani da karmar lebo a gaba daya amma misali in aka koma ga malaman tattalin arziki economics kaga su akwai abin da shi suke kira lebo ko suna cewa ɗaya ne daga cikin awamilul intaj ko factors of production ko to a sannan kaga sun bashi wata ma'ana ce suna so su kawo wannan ma'ana da suka hanga suna so su samo lafazin da ya dace su bayan sai suka ɗauko wannan amma wanda yake sun bashi ma'ana tasu ta musamman wanda ba wai haka ake nufi a harshe na gaba ɗaya ba yau shi yasa aka ce to su wasu malaman sun yi munaza'a da shi faru dinin razi a kan wannan to a lokacin aka ajiye a kalma ko lafazin da da an san shi amma ya zamo an ajiye shi ga wata ma'ana sabuwa wadda in ba ma'abuta wannan ilimin ba in ba wanda ke hassawa ba ba za su iya ganowa ba yawa ka ko a wajen likita medicine kaga za ka ga abubuwa daban-daban wanda su suke ko suke rubutawa ko wanda ma suke rubutawa sai zama wanda ba bangarensa ba ba iya ganowa da yawa daga ciki zai ba to wannan ne kenan alhamdulillah Allah ba mu Allah ya saka mu Allah ya saka malamin mu da ku a dukkan lamurra Allah ya ba mu ruwa Allah ya ina ta mana damuna duka wanda yake cikin wani hali na damuwa Allah ya maganta masa Allah ya mana jagora a dukkan lamurra. Kusa da fatiha ɗaya da salatin fatiha.